أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haduwar mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkarkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a tara ga wata na sha'aban hijira shekarar 1438 wanda ya dace da biyar ga wata na biyar shekara 2017 a darasinmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen aya ta 154 ta sutul araf kina sha Allah yanzu za mu tashi wannan sura sutul araf aya ta 155 bismillah alam muhammad bandawi واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه سبعين رجلا الله سبحانه وتعالى نبام الأباري أنه موسى عليه السلام يا ذابي متاني سبعين wanda suke cikin zababbin mutanen shi nan dalilai na zabansu wasu na kawo dalili na zuwa kawo hamzari game da abin da ya wakana na bautattan mariki da suka yi sun je su gabatar da uzurinsu ga Allah subhanahu wata'ala a matsayinsu na jagororin al'umma ko kuwa tambayoyi suka takace dai kuma gano da dama wanda ce magana mai kari cikin abin da ake kawo kinan dai na almuhim Allah ya labari annabi Musa alaihi salam ya zahe da ya zabe kenan ya zaɓi wasu nagari a cikin jama'a ya zaɓi mutum saba'in kuma wannan mutumin zaɓen da ya musu limin katina kenan Allah subhanahu wata'ala ya yi magama da shi inda yake magana da shi ga mun yi bayani a baya annabi Musa alaihi salam shi yana magana iya magana da Allah kai tsaye iya magana kai tsaye da Allah iya zuwa Allah mai magana kai tsaye ba tare da kuma mala'ika ba za ka samu wani lokaci aka aiko mala'ika mamman yawa yana zuwa kai tsaye su yi hira tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to wannan shi ne zai ɗauko mutanen shi su je inda yake da shi kaɗai yake zuwa ya munajati da Allah subhanahu wataala yanzu kuma sai ɗauki jama'a daga cikin jama'a shi mutum saba'in ya zaɓa su ma aka je da su wajen wannan magana shi ne kenan wa Musa ƙaumahu saba'in rajula Musa ya zaɓi mutane saba'in daga cikin mutanen shi limiqatina ta wannan magama ta mahaɗa da yi da Allah subhanahu wata'ala falamma akhadatum rajafa lokacin da tsawa ta kama mutanen Musa nan me dalili daga cikin dalilai qalu lanu mace lanu malaka ta nan la jahara sun wa Musa duk wani fiye da kai mu lanu malaka hatta nan la jahara ba za mu bin mu amincewa da gaskiya kai magana da Allah ba Allah he mun ga Allah iri mu ma kiran ba za su yarda ba da Allah ne yake magana ko kuma ma wannan wai wasu ne ya zabowa wai na kwanaki ne aka zabo aka tahe da su amma ga magana su su ba za su yi ba imani da jin magana Allah ya sun ga Allah kirkiri jiharata kan haka falamma akastumu rajafa da tsawa ta kama su wani ya ce sa'ika akastumu sa'ika sa'ika ganin tsawa ta kan zo kowa sanin aka ji sai aka cida za a ji darau bayan cida me ke za ka ji kasa ta motsa ginin ya motsa ko shi ma dai abu guda ne dai kenan tsawa suka samu daga tsawa girgiza kasa ta kama a lokaci guda jin haka bayan wannan sai suka mutu can bayan labari ga mata mutuwa suka yi ba su ma ba inda musa mutuwa suka yi yanzu ga waɗannan jama'a zababu da ya ɗauko sun zo wannan daji kuma ga su mutu yanzu tashin hankalin musa alaihi salam cikin jama'a shi ya ɗauko zababu na ƙware cikin garin kuma ya zo sun mutu haka yanzu a mai tuhuma ya kasa a kashe sun shi na musa alaihi salam ya tada hankalin shi shi ne ya koma ga allah ala rabbi laushi ita a halakatahun min kamar wa iyaya ya Allah waɗannan jama'a in har da kaso da da ni da su kafin wannan zamanin duka za kashe mu inda kaso duka kashe mu kafin su amma Allah ya ce a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu Allah za ka halakar da mu da aikin wawayen mu nan kenan imma ana gwada cewa bayanin na can wawaye wanda suka bauta ta ma dan mariki ko ko a cikin jama'ar ba kowa yana magana ba a cikin mutumin saba'in wasu za su ce wannan kalma ta ba ma imani sai an gwada mana Allah kiri-kiri ita ta kawo haka almuhimmu da Musa ya gabatar da uzuri ga Allah subhanahu wataala Allah kakka kama mu da aikin wawaye daga cikin in hiya illa fitnatuka allati la fitnatuka tudullu ya man tasha ya Allah wannan abin da ya wakana na maganar tambayar ganinka har wannan abin ya samu Allah wannan ba wani abu ne ba daban illa jarrabawa da kake jarraba bayinka wani a cikin jarrabawarka to dullu ba haɗiya manta sha kana batar wanda ka so a cikin bayinka kina wannan jarraba ta same su suka bace suka yi abin da bai dace ba Allah kenan ta hadi biya man to dullu biya manta sha wata hadi biya manta sha wata hadi manta sha kenan wata jarrabawa da kake bayinka wani bawa idan aka mai jarrabawa zai ci jarrabawa ya shiryu wani kuma zai ɓaci ke cikin wannan jaraba da Allah kake ma bayanka ita ce ta samu wa'annan kuma suka samu matsala ta ɓacewa ta ta kuskure cewa an ta waliyuna ya Allah kai ne majibincin lamarinmu yanzu kai ne an dai koma ga Allah Allah kai ne ba mu da kowa sai kai Allah faghfir lana warhamna ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu warhamna Allah ka ji kanmu mana kamar jin kai gaba ina kaga kaga kaga kenan kamar azaba kenan muna suna gudun azaba ci kenan muna neman gafara kuma muna neman jin kan kai ya Allah wa anta khairul ghafirin Allah kai ne hi masu masu yafiya nan kalmar faghfir lana warhamna akwai zaka iya laihi laihin ba a kama ka da shi ba amma ga an yahin ba kama ka da shi ba Allah iya bukatar bayan gauta miji a sa shi rahama ta Allah shi da ke neman gafara kuma da sawa cikin rahama ta Allah kuma yabo da Allah cewa anta khairul ghafirin ya Allah kai ne hiyayen masu gafara laifi masu gafara laifi zaki na Musa ya kaskantar da kai da Allah wa katub lana fi hadhihi dunya wa katub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk na'am قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نعم wannan cikin addu'a da annabi Musa annabi Musa ke gabatarwa a wannan wuri cewa iya roƙo wa katubulana fi hadhihi dunya hasana Allah ya Allah muna roƙonka ka tabbatar ina rubuta mana tabbatar mana a wannan rayuwa ta duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa an ce magana hasana a duniya samun kyakkyawar rayuwa da samun gabatar da aiki na kwarai don bawa kan buƙaci yanayi da zai ba shi dambatar Allah kenan ya buƙatar kyakkyawar rayuwa kyakkyawar zikin rikin wata mushkila ta kowane ɓangare wannan zai baka damar samun nutsuwa game da kuma neman lahira shi da ke samun kyakkyawar rayuwa a nan duniya haka zai kuma fil akhira haka nan a lahira ka bamu wannan an san da dama a lahira babban kyakkyawar rayuwa samun gidan aljanna wannan iyakar da kai da annabawan Allah suna neman kyakkyawar rayuwa ba neman halaka a kun ba da rayuwar ki da ma mai kyau eh kuma ba wa samun kyakkyawar rayuwa a duniya ina baka daman gyara rayuwa ta lahira kace da nan duniya ka bamu kyakkyawa haka nan al'akhira a san ta lahira ita ce gidan aljanna inna hudna ilayk ya Allah mu dai ma'ana hudna ma'ana tubna ilayk ya Allah mun tuba game da kurakuran mu mun tuba mun koma zuwa gare ka ya Allah nan kenan ya abinda suka yi na baya Allah dai ya gafarta musu sun koma zuwa gare shi yanzu bayan wannan addu'a dai sai Allah subhanahu wata'ala ke ba Musa amsar addu'a da yayi qala azabi usibu bihi man asha azabata ni ina ina azabtar da wanda na so a cikin bayina ba kowa bane ba dama a wani wanda na so za a iya laihin wani in gafarta mishi wani kuma mai kamu na azaba amma azabar ba ta gama kowa ba ita azaba ta ina samar da wanda na so ina ma wanda na so ita amma wa rahamati wasu a tukun da shai amma rahamata ta kumshi komi ba wanda bai cikin rahamaniya ta Allah ko menene iya cikin rahamaniya ta Allah ruwa ingantar da bukhari ko muslim lafazi daban-daban dai annabi sallallahu alaihi labarin cewa Allah subhanahu wataala a cikin rahama ɗari da yake da ita ya rike rahama 99 a wurin shi ba mu san ba da ita ba a mana ita ba Allah ya keɓance ta da rahama ɗaya ce sabka a duniya ake wannan kyakkyawar rayuwa hatta dabba ta ɗaga ƙawar ta yadda sha nono tausaya dabbobi ce babban mutane duk wannan da rahama ɗaya ne Allah ke wannan rahama ta duniya kina rama cikin da tara sai an je lahira Allah sama a cikinta kina Allah ya da rahama mai faɗin gaske kuma kowa illa mai butulu mai shagantaka kowa ne ne iya iya sama ma Allah ne da rahama ta Allah imma mai mutum sa sama ma Allah imma misali zai karya da me zai karya da harshe da Allah ba shi wani ga bakin ga komi kana kallo shi iya ina ne ta baki amma harshen bai magana kai maka ni'ima ta zance ta kai magana kai hurci mai kun ka ambata Allah kai gaskiya sai kai ƙarya eh ni'ima ta Allah ni'ima ta Allah ne baka kuma da ta sama ma Allah wani gani Allah ya haramta ma ganin abin da Allah ya haramta ka ka kalli na halaka kalli komi amma da kaza da kaza ka ka kalla wani da idan da komi kuru-kuru amma bai gani an dauke ni'imar ganin ko an ce kalla ba zai kalla ba bai kalla halaka balle haram kai aka ce ba jarabawa ce aka ce ka kalli halaka ban haram kai ka naga nan kenan da ni'imar ta gani da Allah ya baka zaka saba ma Allah ya haramta maka zina ya baka dama ka amsa ka dai har kudu ka arma bayan magana bayi halak wani gashi nan kaman kai Allah ya hana shi wannan mu'amala ta mata bai iyawa da komai ya mallaka a duniya zai iya badawa amma Allah ya haɗa ni'imar kai aka aka wannan ni'imar aka ce kakkai haram sai halak amma mutum sai ga sai haramci duk ni'ima ta Allah ce ba wa ta amma Allah duk ran ko da rayuwar da mutum in wani ne kanka je ka je ka kan menene wata ni'ima ce ta Allah da ya baka kai je ka taka doka Allah ta Allah ta haka nan kowa iya cikin rahamaniya ta Allah haka take nan azaba ta nakan azabtar da ita ga wanda na so a cikin bayina amma rahama ta ta gama komai ina wannan mutumin kawai da ya zo masallaci zo madina manzala yana cikin sahabbai wanda ya fara hutsari a cikin masallaci ko wanda aka mai cikin wannan ai kada da ya zo ya salla ya kare me ke cewa Allahumma rahamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada a da da yake ya amana shi cewa ya Allah ka ji kaina da ni da Muhammad kaka ji kaka ji kon kowa tare da mu wanda muka ji kon kowa Allah na bace ta ji wasu na bace ta ji wasu an bawa Allah ka matsi abu mai fadi rama ta Allah ta kare mu kadai kowa cikin da yake kenan matsi abu Allah rama Allah ta kumshi kowa yace kenan rahama ta ta gama komi da komi yace yace fasa aktubuha للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون to rahama ta Allah kowa na ciki musulmi na ciki kawai na ciki amma ta wasu tana da iyaka ta kawuri tana da iyaka da gaya mutu alƙari sai kuma azaba eh ta ƙare a nan iya cikin rama amma ana mutuwa an ƙare shi zai ke to ita wannan rama tawa zan tabbatar da ita fasa aka tubuha rama ta ta kowa da kowa amma za ta keɓanta zan rubuta ta in tabbatar da ita lillazin ya taɓu ga bayi masu bin dokokin Allah kina masu takawa a san takawa shine guje aikata abin da Allah ya ce ka yi kuma da guje abin da ya ce ka gujewa wannan shine rukaya zai baka kariya daga azabar Allah shine takawa gujewa ka a rasa ka inda aka ce a same ka kuma ka a same ka inda aka ce ka a same ka shine takawa ina ka takatsantsan shaka mummuni iya rayuwa cikin takatsantsan ke su ne kenan masu tsoron Allah su Allah zai tabbatar musu da wannan ni'ima tashi duniya haka lahira sai ke wurin daga cikin halin masu tsoron Allah ya kawo wani daga cikin ayyukansu daga cikin ayyuka masu muhimmanci ya ce wa tunan zaka suna ba da zaka ta dukiya haka ta neman tsarkake zukata aiki su kenan suna ba da zakar zuciya da Allah ba su wallazi na hun bi ayatina yu'minun wanda su kuma suna duk wata aya suna masu yarda imani da dukkan ayoyin Allah kin ba sa ware wata su ɗauki wannan su bar wannan wannan irin su ne Allah ke tabbatarwa da ni'ima hal abada ci gaba
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأولى التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون لما جعلنا منهم ya ce alladina tabi'una rasulun nabiyar ummiya masu takawa ke magana halin masu tsoron Allah su ne waɗanda suke bin ar-rasulun nabiyar ummiya masu bin annabi masu bin manzo annabin Allah ummi al'ummi ma'ana wanda yadda ya duniya bai karatu wajen kowa ba shi ga sauran mutane aka ce wannan ummi ne suka ne kada ne illitire ta illitire mutum mana yadda duniya haka yake ba abin da ya kara amma ga manzon Allah yabo ne me ya yabo gare shi ga wanda doshi da malami ba wanda ya kowa ko harafi daya ko wata kalma daya amma ya zo da wani abu wanda ya kalubalanci masu alfahari da gwada isa da kalma da kalma kuma wannan abin da zai shi an yi shi da alif lam mim ha mim sad ha duk wannan su aka su harfan da take harfan suke karatun da shi suke rubutun da shi suke alfahari da shi da wa'annan harfan ya zo da littafi kuma ya kalubalance su tun daga ku zo da kaman shi sura goma kai sura ɗaya ku kawo wannan shine yabo cike wannan iya daga cikin hujja tabbatatta ce wannan manzo ne na Allah abin ya yi ƙarfin magana ya magana ke shine waɗanda suke biyayya ga annabi manzo annabi al'ummi ɗan wannan iya tabbatar ma da maganar mutaba'a na kullum abu ne zahirin qur'ani kenan mutaba'a biyu suke su ba sa shiga gaba tina su sun tsaya sun dangana a yi su yi ku bari ku bari kuran eh bi ne shi dai aka al'amura ke naka ake nasin qur'ani kullum ana yaban masu bi shi ne mu an sanar magana musulmi magana kai mai bi ne ba mai kirkira ba shi ma ma'ana ya kada gaban shi dan duk mai kirkire shi ma ya ya ya ya biji gaba ne ya biji gaban kanshi ne shi ma kirkira amma ana ba yaban masu mutaba'a bi suke ga wanda Allah ya ko ar-rasul annabi shi aka aiko sai ka mai mutaba'a shi ne musulunci na gaskiya addinin gaskiya mai neman tsira bi yake kai kirkira kenan masu bin annabi annabi manzo annabi al'ummi yace kuma wannan manzon da haka ba kurin ya zo duniya ni mun zo ne ba labarin komi ba jiran komi har kurin tsakar rana ya ce ni mun zo ne a a Allah ke cewa Allah zai ji dunahu makatubun indahum fi tawrat wal injil wannan manzo ya zo sun same shi a rubuce a wurin su labarin shi iya nan da siffar shi tana nan da sunan shi da komi a taura akwai haka a cikin injil akwai wannan yan uwa an sha kewa kewaye Allah tarihi da aka ce tun da aka yi dai yau nan da yan shekara kaɗan ne ko abin da ya bayyana a wannan injila ta Barnabas ko da malamai suna ta bayani akwai injila Barnabas da abin a littafi ne a rubuce ana rubuta malamai suna magana akwai wata injila ha wanda wani injilkin an wada gaskiyar Muhammad Rasulullah ne mai suna Ahmad zai zo a cikin ta a rubuce amma yanzu ba maga ta bace ta bace ba a ganin ta abin a rubuce ne sai ga shi hikimar Allah subhanahu wataala abu na tahiya sai Allah ya bayyana irin wannan at-taura wai wannan injirkin ga ta nan kuma a turai ba a Saudiya ba ko a Masar ka ce a Saudiya ne wanda malamai suka yi ta ko a Masar a cikin turai a Turki tana nan yau kuma an musu an musu musu kalubalanta ba wata hujja an tabbatar binciken ilimin turawa kahuran an tabbatar da wannan injirkin rubutun tun na farko ne ba rubutu ba da wannan lokacin musulunci ba kafin musuluncin tun an rubuta ta tsohon rubutu ne duk binciken ilimi an yi an kare an bincika an tabbatar tsohon rubutu ne na can wanda aka ɓoye ne yanzu Allah ya huddo da abin wani shaida ce a tana nan a rubuce wani ana magana abin da ke rubuce ne Ahmad ya fi mai da suna wannan manzo bai zo bana mai suna Ahmad da sunan da komi wannan ken dama Allah shaida a rubutar ce a wajen su kinima a kan wannan ya karanta da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba duniya kwaram hakuran ya zo duniya tana jiran shi kuma sananne a wajen Yahudawa kamar da Abdullahi Islam ke cewa ya tuna kamar su abana Allah ya ce Allah ce ko sun san manzo Allah kamar da san danka Abdullahi Islam ke cewa wallahi na sanin shi kamar sama kana ce na sanin manzo Allah sama da kana ce da na gaji manzo shine an je karanta shi haka ya ce haka daga shi ne na ganin shi komai shi sun karanta cikin sayi sira da albani ya inganta na magana sira ingantatta har sun sira sira na albani ya tabbatar da ruwa kin bahira sharar mai bahira manzala yana yaro dan shekara goma sha biyu a cikin ruwa yanzu akwai shakka kan sha biyu ne kaza ne dai iya yaro za ta ta yi tahiya ta farko da zai sham ba da kuma bai ƙara zuwa ba iya dan sha biyu kakan shi abu talib suna tare da shi ruwa ta inganta kan haka sun je wani wuri akwai wani malami mana ra'ayi irin masu bauta ba su kome bautar Allah to ne a mutane yan zuwa yan mutanen hijaz su za su sham suna tsaya a wurin su yi sun sani su yi iskal a ci abinci a dan huta a yi nishadi daga baya kuma a ci gaban tahiya a wajen kusan wannan raki kurin nan in suka wuce ba ruwan su da shi ba ruwan su mana ba bezawajin su bezawajin su na yan kasuwa ne bai lamarin su bezawajin su kurin ran nan ya suka wannan rayabkin ya kutso daga can inda yake ya kado ya shigo cikin tawagar su iya zawa iya zawa sai da zo wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yaro sai sha biyu ya kalle shi ya kalle shi ya ce wallahi wannan hada nabi hadil umma wa ba'athu Allah rahmatul alamin yaro ce wannan ce wannan annabin wannan al'umma ne wannan iya shi dan jabi wannan annabin wannan al'umma ne Allah zai aiko shi rahama ga ga duniya iya yaro kuma tare da mushrikan suka tafi tare da wanda bi Abu Talib shi ake tare a lokacin nan suka ce ya me aka kai wani magana ya ce wannan yaro dukkan alamu zukaran da ya sani a nan wannan shi ne kuran ya ce bukku gani tun da ya tunkaru shi ya gani itace suna sujada gare shi shi- shi- shi iya zo- shi iya gani a bayan haka a ruwayar sai yake ce musu wannan yaro ina wakilin shi ya ce wallahi kakka bari yau a sha da ya tura cikin ruwaye ta turmuzi tun da karuwa ka haka akwai ruwa cikin turmuzi haka cikin hakim sun karuwa ya haka ma ba yaki sai ya ce ku- ya ce a zo da shi manzana iya zauwa sai ya ce buku ga saman shi wani girgiji ya bin shi girgiji ya saman shi ya zai su ga alama ba banza ba girgiji ya bin shi shi girgiji ke tsaye da ya zo an yi ci an zo inuwar da ya zo ya zamana kayan ya zo sun cika inuwar da ya zamana inuwar ya ta koma inda yake dun alamu ne suka tabbata a yi ya ce wannan amin shi kakka shi rum can don wallahi ba su barin shi wani abu matsala ce kakka kai shi domin su kasance za su gane shi su malaman su na can sun gane kai shi sun gaci duk alamu sun gaci komai sun karanta alamun shi ya ce wannan ba su barin shi kakka shi ina mamaki a kakka shi kakka shi can a koma magana a mai da shira shi ke da aminci a san kiran da da yadda biyu kenan an kai busura wajen busura wajen iya- iya kai alhamsu jordani a yau dole an aka dawo gidan shi a nan suna wannan magana a ruwaya sai ga mutum bakwai cikin rum sun zo mutanen rum sun zo daga can an zo ana sun zo wurin ya ce bai kakunan suka ce mun karan duk alama wannan annaban wannan zai bayyana a nan wajen mun suna neman annabi kusa da mahamsa abin kuma a rubuce ke a ta ce zamani ya yi wanda wannan annabi ya ya alama duka alamu annabi ke neman shi wallahi a cikin rawani har wurin sun zo sun zo wurin kuma kenan hatta inda zai bi duk labarin akwai a rubuce irin zai shi kasa shamu da ba ta yadda zai shi duk labarin shi wallahi a ruwa duk haka zo a ruwa yi ko ruwa ta tabbata a nan dai wani malamin ya ji hankalinsu na yi jin kaddara kun gan shi za ku iya hana maganin abin da Allah ya yi ba ku yi hanawa sun ba ku yake masa ku sha ku sha kanku da iya ku koma da inda kuke gurin su suka koma manzo Allah aka dawo da shi maka kaga wannan abin tabbas sun same shi a rubuce eh a rubuce yake a cikin littafin sai imani kuma dukkan alamun shi a rubuce yace kenan alladhina tabi'una ar-rasula nabiyul ummi alladhi yajiduna maktubul inda fi tawra annabi wannan sun same shi a rubuce a wajen su a cikin at-taura haka cikin injil daga cikin aikin shi ya amuru bil ma'ruf wa yanhamu 'anil munkar iya musu iya umarni da kyakkyawa yana hani ga aikata mummuna wa yahillu lahum at-tayyibat iya halatta musu duk abin da yake na halaka ne wa yuharimu alim khaba'is kuma yana haramta musu abin da yake mummuna ne mara kyau wa yadaw anhum israhum wal agala wal agala allati kanat alaihim kuma yana dauke musu akwai suna da wani abu mai yauni cikin addinin su misali yanzu misali zakar su mu a nan yanzu sai a cikin misali dukiyarka sai ka raba gida goma ka raba ɗaya na goman gida hudu ka ba da ɗaya a ƙaddam misali sai ka raba gida arba'in don zakka ɗaya cikin arba'in ne sai ka raba gida arba'in ka ba da ɗaya shi na ka ce a ba da dala biyar a jika guda ko a ba da jika shi ne ba a cikin miliyan guda jika shi ne biyar kenan dala biyar nawa take jika Ar- arba'in ko arba'in jika guda kenan shi ma ɗaya ne kenan zakka ta musulunci ɗaya ne cikin arba'in su kuma a jika ya ka ba da dala hamsin haka take tasu ɗan karin kada akwai wani haka idan ka samu abu matsayin mamsa kamar ta tsari sai abin da ke dai na matsayin da jaka a jikinka sai ka kankari akwai sai abu da mai wahala a cikin addininsu wanda dalilin a musulunci dole abin an ɗauke shi daga ciki abu mai sauki manzo Allah ke ba labarin cewa inna la rafa'a an ummati khada'u nisyan wa dhukru alayhi da ruwaya cewa illa tajawaza li an ummati ma ta tafi nafsa hatta ta'mala aw takallam ma'ana da ruwaya annabi ke cewa Allah ya dauke ma al'ummata bai kama ta da abinda aka matsa mata ko ta yi cikin mantuwa hada wani siyan da kuskure da mantuwa da abin da aka faɗa maka ko kai na yin Allah bai kama ka da shi wata ruwa ta imam muslim ce wadda cewa Allah bai kama al'ummata da abin da ranta ya saka duk abin da saka a ranka a zuciyarka yace hatta ta'mal aw tatakallam anan ruwa dai sai ka hurci ka hudi da bakin ka lafazi ko ka an aiki na banza ka aikata amma hayaniya ta zuciya tunanin zuciya nawa mutum a zuciya zai tuna ka ya tana ka hurci ma sabon sun zuciya rasulullah mukan samu wani tunani a zukatanmu wallahi da mu huto mu faɗi gwanda mu zama to gawayi sun suna bi dawo hadarin da ke fice wallahi gwanda mu zama gawayi mu kone rubus ya yi mana alkhairi da mu huddo wannan kalma da take da take raya zuciya mu take raya mana annabi ce a wakar wajen tumu kun samu irin wani abin ita za ka sarifin iman duk da ke ce wannan shi ne imanin da shaidan bai ba bai yaudare ka har ta kai ka aiki ko ka faɗi abin ya tsaya a zuciyarka kuma abin iya damunka ya ce wannan shi ne zunzurutun imani illa ya karantar da su in wani abin ya zo ku ce amintu billahi wa rasuli amantu billahi rasulihi wata ruwaya ku ce huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa bi kulli shay'in alim cikin ko kai ta'awudi su uku ka toha bangaren ka na hagu to maganin wannan wasatin ne kenan ga wannan al'umma cikin rahama ta Allah bai kama mu da abinda ram ya raya tunanin zuciya ba kama karshe kenan shine wa yadaw anhum israhum wal agallati kanata alayhim iya dauke musu yauni da abin da ya musu hukumi mana ya musu wahala ya ce fallazina amanu bihi wannan annabi da ke magana duk waɗanda suka yi yarda da shi suka yi imani da shi wa azzaruhu suka girmama shi suka karrama shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u nuran ladhi unzila ma'ahu kaji suka yi imani da shi suka girmama shi suka taimake shi suka bi hasken da aka sabkar tare da shi kina qur'ani suka bi kana ma bi ne ba imani kade ba bi suka bi abinda aka sabakar a gare shi na alqur'ani to masu wannan hali ne Allah ya jero sai ce ulaik humul muflihun Allah samu alayhi ya ce wa'annan masu wannan halin su ne masu samun babban rabo gobe kiyama imani da shi ka girmama shi ka taimake addinin shi yanzu babu shi amma taimakon addini shi ya zo da aiki ya zo da da'awa ka kama ka isar iya cikiya mun yi uyini hatta ubangiji sa da wa zai kama mini in samu damar isar sakon ubangiji da duk wanda ya kama hatta bayan shi ka agaza shi taimakon ka yi aiki akan aikin da ya zo da shi don babban aikin da ya zo da shi manzo Allah isar da da'awa zuwa ga bayan Allah kenan suka imani da shi suka girmama shi suka taimake shi suka ba hasken da aka sabaka mashi wa'annan su ne masu samun rabu da samu a cikin lazu ya Allah ce gaba
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون نعم قل يا أيها الناس nan Allah subhanahu ta'ala ke ba manzan shi umarni ka yi kira ya yi wannan inni rasulullah ilaikum jami'a don kawo ne tsammani abin na larabawa ne al'ummar shi ne irin da aka sauran addinai cikin wata ruwa da ke ba labarin cewa cikin abin da Allah ya ban hususiya akan sauran al'ummomi ni ana aiko annabi zuwa ga al'ummar shi ni kuma aiko zuwa ga duniya gaba daya irin wannan ne dukkan aje binciken a taura ko inji baka samu haka har yanzu a wajen su baka samu wannan kalma ta isa ya ce ni manzon duniya ne gaba daya ko a wajen su ba a rubuce in ji a taura ko inji ne sai da shi manzo ne na banu isra'il ta yawan jabi kuma suka yan biyu a zuwa shiga amma shi bai kira kowa ba bai ce ma kowa shi na al'umma banu isra'ila amma manzon Allah Allah bai umarni ka gaya mutane kai ne manzo zuwa gare duniya gaba daya cikin wata ruwa manzon Allah ke ba labarin cewa sai da ya rantsuwa da girman Allah wallazi nafsi biyadi ruwa da Abu Imam Ahmad ya rubuto kuma hadisi ya ganta yace wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun ولا نصراني ثم لا يموت ولا يؤمن بي ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار yace babu wani yahudi ko ba nasare da zai ji labari na zo ya ki imani da ni in wane ne ya zama dan wuta dan wuta ne kurin kenan dole kowa ya ji shi shi manzo ne na kowa da kowa yace ni rasulullahi ne ilaikum jami'an zuwa gare ku gaba kenan su ai annas kowa da kowa manzon kowa ne kuma sai yan wa da kalman kullum za ko da kan tauhidul uluhiyya kana kai maganar bautar Allah maganar girman Allah sai a amma shunguda da tauhidul rububiyya dan ka san girman mai magana ka san girman mai sakon za ka sama tambari a sa kashe dan ka san waye mai magana amma takarda amma sako sai ka kashen wane ne eh nau'ina ne ai da kana gane kimar takarda da kashen mai ita kai wannan babba ce to wannan mai saɓon wannan gashi allazi lahu mulku samawati wal ardh mai wannan sako shine wanda shike da mulkin samai da kasai gaba daya a ce samai kasai za mu imani da girman wayannan ababe ko da mu gani ba muna imani abu ne mai girman gaske halittu da masu girman gaske to wannan mamallakin su shine yayin wannan sako yan idan kan jibin mutane a yau gaskiya tunaninmu a sa wani aka na abubuwan sadarwa sai kaka musulmi ne kai da imanin garkomi amma kwalluwarka yawan jin waɗannan masu su kayan labarunsu bbc amurka jamus united rfv kullum labarun irin wani kasashe ne amurka faranshi fmi ta kudin duniya makami an kai haji kaza su yi barazana kaga alama kwanaki da wannan wani sabon da hawa amurka dan kaji rediyo wurin sun hira musulmi ka wannan wannan zai tara duniya duniya ba lafiya tura mai hau ya ce wane ne zai wa musulmi kaza tashin kowa da hankali shi wai wani wai wani ne mai kashi da wutsari mai mulki dan wani dan wuri a cikin duniya shi ne wai dan wata unguwa ce gare a duniya wata unguwa ce yar karama gare shi a duniya ko amma an tada hankali musulman su imani sun tada hankalin su kawai wani tashi hankali ai ba lafiya wani zai hawa amurka za kuna duk ka manta da komai imanin ka wanda in wa ana magana sai Allah ya maka magana mahadicin sammai da kasai in wa Allah ya ba mu abubuwan mutum zai isa nan girman Allah ta zamani abubuwan na karatu yanzu kai da girman sama girman kasa kaga abu yan abu ne wanda ana magana duniya san ba magana duniyar mu balle kai yanzu kana magana kana cin kai yan uwa ba magana mu ba yau da alisan an adam muna da mutum a duniya miliyar ne zo sun kai ko miliyar tara ko miliyar miliyar tara miliyar ko miliyar ne ko miliyar tara ko iyaka ko muna ce mutuka duniya hai bala'i yan uwa turmamuwa daya tahira na musamman sau dubu amma akwai inda unguwar suke da sansan da miliyar ba miliyar ba miliyar ɗaruruwa a turba mu a wuri guda wannan san me yake cewa wannan abin abin abin sama eh ga suna unguwa unguwa galaxy galaxy kaza galaxy kaza unguwa ce turma mu da ba mutum ba miliyar sam da miliyar ɗari kai muna so wani miliyar tara gudaji kamar gudu ne komai ko an ƙari shi na ta ayyan wa idan masu ilimi suke cewa in ana maganar sama ba mutum ba mai ji da kai iya kamfasa da isa da ji duniya gaba daya aka ce bata kai ga garin sabul kamar ga mata garin sabul a ƙasa ta dauko dauko ya karki haka ba mu kai ba haka a cikin hadisin Allah kuma da wa na nan ha ba duka ba a cikin hadisin Allah na wannan duniya na sanin subhana ba mu kai ba garin sabul wallahi kayan kadan ne he rigima kurin he rigima eh a ce dole ubin rigima mutum aka rigima kurin to wannan Allah to mai wannan sako shine wanda yake da wanda ya wannan sako yace yake cewa kenan ya aiwanna inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba daya allazi lahu mulku samawati wal ardi ubangijin da ya aiko ni shine mamallaki na hakika na sammai da kasai wannan ubangijin la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi kuma shine yuhyi wa yumiitu shi yake rayawa shi yake kakewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya tsara shi dama ya rama aka mutuwa eh da ya rama aka mutuwa ko to dama aka Allah ya tsara rayuwa da mutuwa dan ya darrabe ku yaga waye zai yi kyawun aiki shi ne mai wannan iko shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa don haka ya ce fa'aminu billahi wa rasuli mutane ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo na Allah wannan manzo annabiyar ummi annabin wannan wanda bai yi ba karatu a wajen kowa amma ya gagari masu karatun da rubutu allazi yu'minu billahi wa kalimati wanda ya imani da Allah kuma da kalmomi na Allah wattaba'u eh watabi'u ku bi shi kaji watabi'u Allah ta ku bi shi bi a ta ku bi ku bi shi dan mi la'allakum tahtadun wa in tudiyu tahtadu insha Allah in kuka bi shi za ku samu shari'a ku bi shi dan ku samu shari'a amma ka bar tsaye kuma ka tsike ba kai ma shari'a me ne ma shari'a ya bi kurum Allah ta mu cikin masu biyayya me yace gaba
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون na'am to yanzu mun ji labari labari baya na banu isra'il dan kakka doka duka ɗaya ne Allah ce wa min ummu wa min qawmi musa ummatan ummatun yahdun bil haqq kuma wa ya'dilun daga cikin mutanen Musa da aka bar na banu Isra'il a cikin su ha akwai wasu jama'a yahdu suna shiryar da mutane zuwa ga hanyar Allah eh akwai na kwarai masu kira zuwa ga hanyar Allah bil haq kuma suna wannan kira da gaskiya eh kira na gaskiya kuma wabi kuma da gaskiyar ya ajilun suke hukumci tsakanin bayi suke adalci kenan akwai na kwarai ba duka a gaban sai aka lalace ba me ta gaba قطعناهم وقطعناهم اثني وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم وقد تعناهم سنة عشرة أسباطا أمما نعم الله يرحم لاباري سبحانه وتعالى يند يما بنو إسرائيل الله يتي من تشترى سو جدا ko kabila goma sha biyu haka suke da rashin haɗin kai cikinsu duka suna cikin bani isra'il amma wannan kowa iya dangane da shi da kakan shi gida kaza kowa yana alfahari da nashi ba ruwan shi dan uwan shi ko ya ji shine a gaba kowa ta auna shi gida goma sha biyu ne umaman al'umma kamata zama jama'a ko al'umma wa awhayna ila Musa idh istaqahu qaum mun yi wahayi zuwa ga Musa lokacin da mutanen shi suka mai jajen bayan an huto daga Masar an tsallako teku sun mai jajen ya kasa ƙungurmin daji ba ci ba sha ba ruwa suka harbe da jaje na babu musa ba shi da abin da zai yi illa wahayi daga Allah Allah ce mun wa musa alaihi salam wahayi a nutarif bi a sakal hajar kuram aka mai umarni wannan sanda ta shi wanda ya buga mata ya kuta watsa ta hanya goma sha biyu ita aka ce kuma ya buga ma wannan dutse fambajatat minhu isnata asharata aina sai ga a jikin dutse kowa famfo kamar ruwan famfo ido na ruwa goma sha biyu a cikin dutse ido goma sha biyu kuma wannan ido goma sha biyu na da alima kullu unasin masharaban kowace kabila ta sun da nata ga na kabila kaza kowa sai taɓa na wannan kowa da nashi hatta a ruwan sha ba a yi ruwa ɗaya ba famfo ɗaya rijiya guda rijiya ma kowa da tashi kowa da tashi cikin nima da musu bayan za a samu ruwan sha wannan nima da ya musu ta ruwa ya ce wa zallanna alimul gamam lokacin na hutu daji ba gidaje an bar masa ƙungurmin daji yanzu sai Allah ya musu girgije na musamman wanda duk inda suke iya musu inuwa kamar sa cikin rumfa ta inuwa ko mai sanyi wata wazanan na inuwa ta mai sanyi ba mai tsayi ba aka musu inuwa da girgije ka gano gatan ciko can ga ruwa tubus ga inuwa tubus ba wahala komi kudin ka shiga babu gishiki babu komi ba gini ba wani fandasa ya ce ga ruwa kuma ga inuwa ba kare ba wa an zanna alaihimul mannan wa salwa duk cikin nima Allah ya ce muka sabakar musu kurin ba ruwan kurin da sahe kamar da ke raba haka kurin man kamar zaman zumuwa ne wani abu ne kamar zumuwa kurin an tashi sahe kurin jiki itace ko da haka kurin wani ruwa ya sabako kurin zama an kakarto kurin ya ka sha kurin ya karuwa kun kada kun ka sha kurin zumuwa ce kamar zaman zumuwa ne a salwa tsaye ne kamar ɗiyan shida kurin garin Allah na waye ya kuma sa gumbusa ita shi da kan fara da kan fara ta hada ko ya ta kama ko aka hada da bata shi dewa take sojin kamawa su ma haka tsuntsaye suka san kowa kurin su saba ko kowa ya kama a yanka shi ga ga ruwa ga inuwa ga abinci ga abin sha ne saura sai sai ko yabo da Allah kurin sai mun doka Allah nan zamu ya wata ma Allah kurin haka Allah musu ne ya ce Allah ce musu kulu min taibata mawar kanaku ku ci kurin an ba ku ci daga cikin abin da muka azuta ku ku ci kurin duk abin da halak ku ci abin da kaza kun halak an ba ku dama ya ce wa ma zarmuna wannan abin da ai an san bayan shi sun wa Musa jaje Musa gaskiya mun wa kullu abinci daya na na taba rasa Allah dan muhaidin kullum Musa abinci daya kullum ka tsara mu wannan zo jaji dadi maka masa dadi maka wuya ya mai kayawa ita wuya kashe na ko dadi ya mutun yawa wannan suka ce waya za a yi Musa kullum abinci daya kai ma kullum salwa da wannan musu haba Allah ce mu dai wa ma zalamuna bisu zalunce mu ba shegantaka da suka yi butulcewa da suka yi Allah ce bisu zalunce mu ba walakin kanu anfusuhum yadrimun su suka cuci kansu da kansu aka dauke da ni'ima daga baya bayan wannan yace wa izqila lahum sukunu hadhihi al-ardh
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين نعكما سيما سألا تا بيت المقدس رجيما داكي آيو tsakanin yahudawa da musulmi ko mutum da nasaru lokacin da ce wata ƙila mun iskunu hatil ƙarya ku shiga wannan alƙarya wa kulumina haisu shi'tu an ba ku dama ku ci abin da kuke so a ciki yan wannan shine tushen rigima ta banu isra'il da baitul maqdis a wancan zamani domin Allah subhanahu wataala iya mu'amala da bawa ta hanyar alaƙa shi da Allah ba jinsinka ba don kowa bawa ke na Allah kowa bawa ne ke na Allah a wancan zamani Allah ya musu mu'amala da su dan suna tare da annabawan Allah ko annabin Allah cikin baitul maqdis suke cikin baitul maqdis ko mu ci a wancan zamanin Palestine a wancan zamani kafirai ne su amma su ina su ne musulmi shi sai Allah ke mu'amala da su yake wasu wasu umarni ba dan wasu da suna jinsu bani Isra'il sai ba su umarnin shiga wannan garin tun bayan fitarwa da aka yi daga Betel- daga daga Masar an ba su umarnin shiga wannan gari wanda an zama gari ne da mutane da komi wanda har suka tabbatar cewa ba sa iya iya cin garin Musa a lalle da kullu hamada musiya ba sa ban da baka faka tilla inna namu qaidu ba suka ce ba kai Musa ai wannan garin mu ba mu iya kasu kai je ci kai da Allah na guje ku yakin ku mu mun ba zuwa ba suka ce ba sai ta Musa ya je Musa shi da Allah zai ta shi da Allah su su bisa zuwa suka yi taurin kai tsoron shiga ba da wasu ko to yanzu bayan wannan zamani da ya kare sun shiga bimuwa ta shekara arba'in yanzu yana magana lokacin da da aka shiga wannan dagin Allah ya musu har mutum shiga wannan garin ya bayan shekara arba'in suna cikin dajin wannan to da lokacin da ya yi Musa ya rasu Haruna duk wani babban da ke da ya rasu ya Allah ya aiko da wani an ce Yusha ne cikin yaran Musa dai Allah ya ma Nuhu a cikin lokacin wanda shi aka ba jagorancin Bani Isra'ila shi na kai umarnin ka shigo shiga wannan gari to wannan shiga wannan garin yan uwa lalle Allah su umarni sai ai kun a littafin kuma Allah ya ce mu shiga wannan garin mu zamna eh wancan zamanin Allah ya magana dan ku dan su ne bayan Allah a cikin zamanin dan wa shine tarihin shigar banu Isra'il Baitul Maqdis da sunan sun koma gida wanda yan uwa wannan shi ka wannan fitina sun shiga wannan gari za a manasar ana taɓa kan shi a yau mina bayani a takaice sun shiga wannan gari yan wani baitul maqdis da sunan umarnin da umarnin Allah da shi tabbas to shi suka ɗauka su kuma wannan garin ba mai haƙƙi su suka mai da abin jinsi na kabila bayan wannan abin yawan zai daga shi da aka shiga dai aka yi ta rayuwa al'ummomi daban-daban na batu Isra'il suka yi ta rayuwa annaban Allah da aka yi ta yin su tahiya na tahiya cikin shekantakar da suke ta kashe annabawan Allah Allah gama su da bakusu nasu arne mujiriki arne ya ta zama arne ne ko san da tarihi ya zo ya fatattake su ya rika kama su iyaka da malaman da ba da sauran yake kama iya kashewa iya bautar da su suka watsa a duniya wannan tishi ne da suka watsa yan wa wanda suka ta baya wanda suka watsa ta karshe ba su sake haduwa ba ta magana kun san wanda musulmi suka zo ma da manzo Allah ya zo ma duniya ba wani bai hude mai fadi a ja kudus babu sai dai nasara sai masu addinin nasaranci su suka yi saura a kudus amma ba bai hude mai wani addini yahudanci mai wurin bauta sun bauta kudus babu tun wancan zamani musulmi ci suka zo da nasaru ne aka yi mu aka yi sulhu da coci ce ta nasara umar ya yi ta hannun zaman lahiya tun shi bai hude mai shigo ba nan kudus ta shiga hannun musulmi tun wannan lokacin hijira kan sha biyar ana nan tafiya tafiya sai hijira tana shekara ɗari hudu da gome ya tarar da biyu kusan kan nijar ke ana tafiya tukun nasaru daga can turai jagoranci wani fafuroma wanda ya haramta ma kowa sallah cikin coci ita yoshi za mu sallah a cikin coci kudu su hannun musulmi wani karfi tarihi na ta yaki da na farko na na na na kurwa na kalif ya ce ya haramta ma sallah a coci ya ce ya kulle jihadi kurum duk wani mutum ɗari ko a wuta a je an su kudu a shi ne bayan fafata fafata ne tarihi mai tsawon gaske wani ɗan wa'awancin zamani sarkin waranshi da na ingila da na almanin ƙon uku sai suka shekara biyu a cikin ruwa su gida ba shekara biyu shekara na ingila na mai mutu da kuma gida ba suna ta yi kun san iya kafin su ruwa ne iya akwai ruwa a cikin ruwa ba to a yi a kan hari a dawo suna jihadi suna jihadi kawo daula cikin sanci sai da shekara biyu a cikin bato wani shekara guda wani anan ya mutu da kuma ba suna kai da kawo a je a zo musulmi suna yi a suka amshi wannan gari hijira shekara 400 shekara 400 goma ta da ana nan hikimar Allah ba abin da aka yi kudu su hannu duk wannan ba ba bai hude ba bai hude ba bai hude kudu su wannan kristoci ne ana tafiya na tafiya musulmi ta kai ci da cin su bai da suka iya tura sun mamaye kasan su sai bayan shekara 41 aka halarci saladin ayubi Farazin Ayubi iya cikin bayan shekara arba'in ana abin shekara arba'in ana ana ana mallaka amma abin a wasu zamanin ma musulmi abin da ci musu kai su shi ma zinki ma jinin zinki su nur su wannan su nur tin ka ne na ma bayan maka ma shahadi suna shahadi amma hadarin sai aka shi saladin ya girme shi cikin tawaga ta yaki kai da bai zama dogo tarihin dogo ashe dai a zo saladin iyana iyana Allah ya ba shi nasara karshen al'amari sai da ya shirye bayan Allah ba shi jagorancin runduna ta masar yanzu abin da ta a uku musu bai wa a samu shi a samu nasara sai da a uku ya ce zai ya shirya na ɗaya masar ta shiga ƙarshen daular fatimiyya daula ta yan shiya fatimiyya batiniya ya ce dole ana son samun cin nasara a amsha kudus ya ce sai mun yi famal medo hanyar sunna a masar sai an medo mata ba hadu sunna da jama'a ba a cin jihadi da ɗan bida'a ba a cin jihadi fatimin in ce ba a cin fama ya ce farko da zai yi fama da ta yi yadda za a yi a maido a rinka sunna an suna jama'a a masar ya ce abu na biyu lokacin arabu gida biyu shamu daban masar daban ko ta zamani ta cin dole masu ƙarfin gaske da masar da sham ya ce wannan abun ya ce sai an gama masar da sham sun zama guda kenan za a yi jihadin ya ce a yi tafiya guda gaba da hadu yadda an muka samu kawa da wani kawa a ƙida za a suna jama'a a masar daman sham haka ce yadda sai muka haɗu to ko a wannan zamanin mataki na ƙarshe sai mu tandar da muka kuma duk wanda kan ci tarihi haka yawa kana a ƙarni hijira shekara 583 a takaice bayan mamayarta da shekara goma ya tara da ɗaya yadda shi gwamnatin ɗaya a hannun turawa kudus gwamnatin da ɗaya don ce akwai takaici akwai niyya sai a ce abin da ke gudu gudun kariya ba su amma inda akwai hadaf yau ka ji wannan kasa wannan ya wannan ya inda kowa ya kare shi wata rashin wata akwai nasara insha Allah haka aka yi sanyi a je a zo ana ɗauki tsawon shekara gwamnatin ɗaya yanzu ka tsara yanzu ne yanzu karantu ne ko karantu ne aka amshi aka ba aka ba hudawa ko karantu ne tsawon shekara ce duka shekara su zunda da wani su tuna da wani abu ko saba'in kada ka gwamnatin ɗaya kenan abin da kai ci sakaki da mai tsobiya amma in dai akwai niyya ta ƙwato da ɗaki insha Allah sun amfani insha Allah bayan shiga gwamnati da ya Allah ka salatin shi ma dai a sakace a yi nan a yi nan ƙarshe Allah ba shi dama ya buɗe wannan zarbe da muka tafi na ga lokacin namu a sakace nan wa insha Allah mun zo yawa mu yi da abin nan insha Allah yanzu dai kenan wannan gari da zamu yi bayani akan shi baitul maqdis insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته